إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wani yana so zai shiga addinin musulunci daga ina kake daga ina from nasara state ta ya ce muku daga nasarawa state yake yana so zai shiga addinin musulunci to saboda me yasa kake so ka musulunta ok kawai kana son musulunci ya ce yana so zai musulunta saboda kawai yana son musulunci to zan gaya masa kalmar da in ya amince da ita ya zama musulmi cikin harshen larabci sai a fassara masa in ya amince ya zama musulmi ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce ka amince ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka amince da haka to turancin ya zama abin da ya zama ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne to shi kenan wannan ya mai da shi musulmi wanda suna yake amfani da shi sunanka raymond wani suna kake so a sa maka yanzu cikin sunayen musulmi karim muna da abdulkarim ne yana nufin alkarim sunan Allah ne haka sama abdulkarim ya zama ka zama bawan Allah kenan to shikenan aiki ya same ku yan kwamiti sai ku je ku koya masa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna yammaci na Lahadi wanda ya zo sha hudu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo sha tara ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Allah subhanahu wa ta'ala bayan yi mana bayani akan kashe-kashen mutane ya fara da muminai wanda mun ji siffarsu da ayyukansu sannan ya magana akan kafirai su ma mun ji siffarsu da ayyukansu to sai Allah ta'ala ya shiga bayani akan kashi na uku su ne munafukai Allah ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man ya ƙulu akwai masu cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhiri mun yi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar alƙiyama Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma ba muminan gaskiya ba ne domin babu imanin a cikin zuciyarsu na fatan baki ne iza laqul lazina amanu qalu amanna iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun Daka Allah ta'ala ya ce a cikin mutane akwai mai cewa ko masu cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira amma ba muminai ba ne, yukhadi'una Allah su a ganinsu kamar suna yi wa Allah wata dabara, tunda in ka faɗa da baki kamar Allah bai san zuciya ba da yake ba su san Allah ba. Wallazina amanu kuma suna yaudaran masu imani ta hanyar nuna sun yi imani da fatar baki, wa ma yakhda'una illa anfusahum. amma ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma yash'urun amma ba su san haka ba fi qulubihim maradun a cikin zuciyoyinsu akwai ciwuka ciwon zuciya iri biyu ne mardu shakkin wa nifaqin akwai kuma mardu shubahatin wa shahawatin akwai ciwo na sha'awa akwai ciwo na shubaha fazadahumullahu mardan sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakzibuna saboda abinda suka kasance suna yi na ƙarya bima kanu yukazzibuna da abinda suka kasance suna yi na ƙaryatawa wa iza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku dinga yin barna a ban ƙasa ƙalu sai su ce inna ma nahanu muslihuna ai mu kaɗai masu gyara ne ala ku saurara ku karkaɗa kunnuwanku ku ji innahum tabbas su humul mufsiduna su ne haƙiƙanin maɓarnata masu yada barna walakin la yash'urun amma ba su san da haka ba wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu bima kama amanan nasu aminu kama amanan nasu ku yi imani mana kamar yadda sauran mutane muminai suka yi imani qalu sai su ce anu'minu yanzu ma yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye sakarkaru suka yi imani ala saurara ku ji innahum tabbasu humus sufaha'u su ne wawaye sakarkaru tunda ‘yan wuta ne su walakin la ya'lamun amma ba su san haka ba wa idhalaqul lazina amanu idan sun gamu da waɗanda suka yi imani ƙalu sai su ce amanna mu ma din dai mun yi imani wa iza khalau ila shayatinihim amma idan suka keɓance zuwa ga shaidaninsu wato abokan sharholiyarsu qalu sai su ce inna ma'akum ai mu muna tare da ku akan kafircin nan inna ma nahnu mustahzi'una mu kadai masu izgili ne ga muminai Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da sakamakon izgili da suka yi wa yamudduhum kuma yana da dasu yana musu talala fi duguyanihim a cikin shishigin su da wuce gona da irin su ya amahuna suna faganniya suna rudewa wannan shine ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan sune suka musanya wato shiriya da bata suka siyar da bata suka siyar da shiriya suka sai bata suka bayar da shiriya aka ba su bata wannan mummunan ciniki kenan shiriya ce taka wani yana da bata sai kace mu yi musanye fama rabi hat tijaratuhum dan haka kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina domin ba su kasance shiryayyu ba wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana game da siffofin munafukai sannan ya buga mana misali guda biyu almisalun nari wal misalul ma'i ya ba da kwatanci da wuta game da su ya ba da kwatanci da ruwa game da su wanda duk zamu ji bayani to shi munafunci kamar yadda muka faɗa an fara shi ne a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yo hijira ansaru waɗanda aka kira ausu da khazraj sun karɓa addinin musulunci mafi yawansu ko kafin wannan lokaci ana shirin warware wata babban matsala da take faruwa tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu ausu da khazraj wanda asalinsu ƙabilu ne daga yankin ƙasar yaman suka yo hijira bayan tafki ya karye na sailul arim don haka sai suka yi hijira suka dawo yankin yathrib sun zo sun tarar da yahudawa su ma sun yi hijira wajen shekara ɗari da tamanin suka fara zama a gurin su kuma sun yi hijira sakamakon kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakaninsu da rumawa da suke ta kashe yahudu da suka zo yankin sai suka kasu kashi hudu akwai banu ƙainuƙa'a suka ɗauki sana'ar kamar ƙira akwai banu nadir suka ɗauki kasuwanci da kuma harkar sai da gwalagwalai da sauransu akwai banu ƙuraiza su kuma harkar gine-gine da siyar da sauran kayan bukatu sai yahudawan khaibar su kuma suka zauna a khaibar da sauran kuma ƙananan ƙabilun yahudawa da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai taran Madina ta kasu kashi hudu shine Allah ya kasa masa mutanen Madina kashi hudu yayi bayani akan kowa kashi na farko muminai ko al-ansaru ko al-muhajirun kashi na biyu kafirai wanda basu riga ma sun shiga addinin ba suna nan akan maguzancin su kashi na uku yanzu aka same su sababbi sune munafikai ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul. Kashi na hudu su ne Yahudawa, to sai wannan Sura ta baƙara ta kasa mana wannan kashi guda hudu, a cikin ayoyi hudu Allah ya bayyana mana siffofin muminai guda shida. A cikin ayoyi biyu Allah ya bayyana mana kafirai, a cikin ayoyi goma sha hudu ko sha uku Allah ya bayyana mana munafiƙai. a cikin aya saba'in da ‘yan kai, Allah ya bayyana mana Yahudawa, wanda ji za mu ji bayaninsu. To, shi nifaq kalma ce da aka samo ta daga juhur dab, akwai damo yana yin rami mai kwane-kwane, sannan akwai an ce yan yawa, ita ma takan yi rami mai kwane-kwane, sannan akwai burgu, shi ma yakan yi rami mai kwane-kwane. yadda in can ya ƙure to akwai wata ƙofar to ƙofofin nasa guda biyu ne akwai ƙofa ta zahiri wacce ake kiranta wato na ƙasi'a'u alƙasi'a'u ita ce ƙofar da kake ganinta da ido wacce za ka iya fita annafiqa'u ita ce ƙofar da ake kankarewa sai an zo dab da waje sai a batta haka yadda in ka tare waccan ƙofar to yana da kofa ta biyu wacce dama tana nan an sa ta emergency exit ce so da haka in ya ga can ya makale to sai ya fuf ya fita ta nan to wannan kofar ita ake kira nafiqa'u dan haka sai aka ciro asalin wannan kalma wanda asalinta daga rami ne na waɗancan dabbobi saboda sukan yi kofofi da yawa to shi ma munafiki saboda yana ga shi mai wayo ne shi wayayye ne sai ya rarraba kafa a musulunci la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi ba a nan ba shi ba a can ba bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin saboda haka sun rarraba kafa suna nan suna can suna can suna nan muzabzabina baina zalika to saboda haka Allah ya gaya mana siffofin munafukai sama da siffofi hamsin da takwas Allah ya faɗa a kan munafukai a cikin alkur'ani gurare daban-daban wanda duk za mu ji su to saboda haka daga nan annifaku ya fara to sai malaman shari'a suka kasa annifaqu kashi biyu akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asgar annifaqu al akbar babban munafunci wanda yake fitar da mai yinsa daga cikin addinin musulunci Allah ya tsare mu babban munafunci irin na Abdullahi bin Ubay bin Salul ita dama wannan kungiya kamar da Sheikhul Islam ya faɗa munafunci ya fara ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul kuma har yau yana wa mutane rijista masu son su tafi ta su dawwama innal munafiqina fid darkil asfali minan nar suna ƙarƙashin ƙasan wuta su munafikai to wanda yake so a yi mai rijista a cikin ƙungiyar Abdullahi bin Ubay bin Salul masu yaƙi da musulunci masu raba ƙafa masu hawa kan katanga a addini to sai ya ɗau wannan tafarkin Allah ya tsare mu an bambanta annifaqul akbar da annifaqul asgar wanda waɗannan siffofi da Allah ya faɗa game da munafukai guda kusan hamsin da takwas a cikin alƙur'ani duk suna komawa ne zuwa ga wasu abubuwa guda takwas waɗanda in Allah ya raba ka da su to ya raba ka da annifaqul akbar na ɗaya takazibur rasul kulliyan mutum ya ƙudire a zuciyarsa cewa bai ma yadda annaba annabin Allah bane wa iyazu billah Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu wanda ya haka ya zama munafiki amma ya ki bayyanawa ya ɓoye a ransa shi yana jin bai yadda da annabi ba amma ya kasa faɗa don haka ya zauna abin na zuciyarsa a zahiri yana gaya wa mutane ko yana bayyana wa mutane shi musulmi ne amma a zuciyarsa bai yadda ba bai yadda Allah ya aiko annabi ba bai ma yadda da shi ba sannan na biyu takazibu ba'd ma ja'a bihi rasul ya yadda annabi abin da ya zo da shi wani shashin ya yadda gaskiya ne amma wani shashin cikin sakon annabi yana jin ba daidai bane ko ba gaskiya bane wato imanin nasa ya rabu biyu ya yadda da wani afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd to ya yadda da wani bai yadda da wani ba ƙaryata wani da yarda da wani ya sa an rushe gaba ɗaya shi musulunci ka shiga gaba ɗaya ne ko ka fita gaba ɗaya ya yi wallazina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan ka shiga musulunci gaba ɗaya ruwan zafi ne ko ka shiga gaba ɗaya ko ka fita gaba ɗaya amma bai yadda da raba kafa ba sannan na uku bugdur rasul munafikai suna jin haushin annabi wa iyazu billah maimakon su so annabi su girmama annabi sai suke jin haushin annabi to duk wanda ya ji a zuciyarsa wa iyazu billah ba za ka samu musulmi da wannan ba a zuciyarsa yana jin haushin annabi to ya fita musulunci sannan na hudu bugdu ba'adi ma ja'a bihin rasul shi kuma wannan ba annabin yake ki ba shari'ar annabi ya kasa biyu wata ya karbe ta ya yadda da ita wata kuma yana jin haushinta kuma irin mutanen da da kayi shiga ta addini ko kana kira zuwa ga addini ko ka ɗabbaka wasu hukunce-hukunce na addini sai kawai dinga jin haushinka yana ga kamar kai matsala ne ma yana ma izgili yana maka ba'a yana maka ɗan kira yana yi maka shagube yana maka jirwaye mai kama da wanka da sauran abubuwa na cin mutunci sannan na biyar almasarratu min khifad dinin rasul daga cikin siffan munafunci na aƙida wanda mai shi zai dawwama a wuta dindindin akwai farin ciki da faduwar addinin musulunci mutum idan an ce addini bai ci nasara ba ko addini ya shiga matsala ya dinga jin daɗi a ransa ka san mumini ba zai taɓa samun wannan ba wannan matsalar duk ba ta musulmi ba ce ta can na waje ne da waɗanda kuma aka rene su akan mummunan tafarki sannan na shida alkarahiyatu lintisari dinin rasul mutum kuma ya dinga jin haushi yana bakin ciki idan addinin Allah ya ci nasara idan addinin Allah ya burin ƙasa idan addinin Allah ya faɗi idan addinin Allah ya yadu baya son ai ta zuwa ana musulunta baya so ya ga ana ta gina masallatai ana gina makarantu baya so ya ga matasa sun cika masallatai da wajen karatu baya so ya ga mata suna sa hijabi suna zuwa makaranta baya so ya ga wato abin nan din alheri ya yadu da zaman lafiya a cikin al'umma ya fi son fasadi da barna da laifuffuka da su dinga yaduwa cikin mutane sannan na bakwai adamu itiqadi wujubi tasdiqihi fi ma akhbara mutum ya kudire a ransa cewa ba ma wajibi bane sai an gasgata annabi cikin abin da ya bada labari wa iyazu billah adamu itiqadi wujubi da'atihi fi ma amara bi ko ya kudire a ransa cewa ba ma wajibi bane dan annabi ya bada umarni sai an bi wannan a ransa duk ya kudire waɗannan duk kuka kula waɗannan annifaqul i'tiqadi ne annifaqul akbar duk aikin zuciya ne waɗannan da muka faɗa duk a zuciya suke Allah ka wanke zuciyarmu to sai annifaqul asgar nan ne fa zamu faɗa da yawa dan karamu karamu nifaq duna nifaq annifaqul asgar shi annifaqul asgar siffofi guda biyar ne su kuma na fili ne kun ga shi wancan annifaqul itiqadi zuciya ce ta lalace domin duk zuciyar da take ƙaryata annabi ko take ƙaryata shashin abin da annabi ya zo da shi ko take jin haushin annabi ko take jin haushin abin da annabi ya zo da shi ko take farin ciki da faduwar musulunci ko take bakin ciki da cin nasarar musulunci ko ta kudire cewa ba dole a gasgata annabi ba ko ta kudire ba dole a bi annabi ba wannan zuciyar ai ta cika da datti to za ka sai mummunan aiki kuma ya biyo baya to akwai annifaku al'asgar ko annifaku duna nifaq shi wannan munafincin a cikin ayyukanmu ne ake samun mu musulmi mu dinga yin wasu ayyuka da ba su dace da musulunci ba su ne annabi ya lissafa guda biyar a wani hadisin ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أربع من كن فيه wanda duk yake cikin abu hudu kana munafikan khalisan ya zama cikakken munafiki amma na asgar wanda daidai shi da kaba'ira su shan giya su zina duk alayinsu wannan yake wancan ku alayin kafirci yake wanda da yake cikin abu hudu ya zama munafiki 100% amma man kana fi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha to bari ku ji su idza haddasa kazaba idan mutum yana magana ya dinga ƙarya har ƙarya ta rinjaye shi ba wai kai ƙarya sau ɗaya ba ko so biyu ko so uku ba a'a har jama'a sun san ka da ƙarya ai kun san mai ƙarya yakan yi gaskiya ko to amma ƙaryar ta fi yawa in ka ji mutum jama'a suna cewa wani makaryaci ne to ƙaryar da yake yi ce ta yawa har ta yaɗu tsakanin jama'a aka san shi da ita ta yadda ko ya yi gaskiya ta jama'a su ce anya ko ba ƙarya yake ba ka san ba makaryaci ne wallahi makaryaci ne ta yawa ƙaryar ma fa yake yi kuma duk duniya da kowane addini da kowace ƙabila da kowane yare da kowane tsari an yi tur da ƙarya ku duba bahaushe ba aya ba hadisi amma ya ci mutuncin ƙarya ya ce ramin ƙarya ƙwararre ne ya ce mai ƙarya ɗan wuta ya ce ƙarya zagin Allah ya ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ya ce ƙarya fure take ba ta yaya in abin ya yi zafi ma a ce a tsina uwan mai ƙarya ko saboda me ya ce me ƙarya ta ƙare ce ƙaryarka ta sha ƙarya ƙaryarka ta ƙare a ce maƙaryaci ƙarya ne ko a ƙarya ne to kaga ƙarya idan mutum ta mamaye shi ko mafi munin ƙarya shi ne kaiwa Allah ƙarya mai binta amuni ko daidai da ita kawa annabi ƙarya man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari mai binta a ƙarya kai ƙarya a cikin addini sannan kai ƙarya wacce za ta bayi zuwa ga zubar da jini ko kai ƙarya zuwa ga bayi wacce za ta halatta haram wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadib innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun hajari ne taso amma wanda suke ciki su nutsu innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun waɗanda suke kira wa Allah ƙarya ba za su rabauta ba saboda haka shine mafi muni man kazaba alayya falyalijin nar wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar da ka ƙarya da duk dangoginta gaba ɗaya kakka yadda a sanka da ita kuma ka san daga ina take farawa daga gida sannan a tsince ta a firamare wani tun a firamare in ka tambayi yan ajin su kace wa yafi ƙarya a ajin nan sai a nuna shi to sai abin ya bi ka sakandire ya bi ka jami'a ya bi ka wajen aiki ya bi ka malanta ya bi ka karatu ya bi ka ofishin gwamnati ya bi ka a siyasa ya bi ka a malanta ya bi ka a addini duk mutum sai ka ga rayuwarsa ta zama makaryaci kuma ita ƙarya in kai guda ɗaya sai ta haifar da ɗari yanzu ka haɗu da mutum ka ce zan baka naira ɗari ka san ƙarya kake don ka gamu da shi sai ka kuma yin wata ƙarya ka ce wallahi abin da yasa baka gana baka naira ɗarin nan ba ba samu bane in kuka sake haɗuwa ka ce har yanzu fa maganar nan tana nan kaga ƙarya ɗaya tana ta haifar da mai yawa saboda haka kullun kai ƙarya sai ka nemi wata ƙaryar kayi don ka rufa mata farko asiri ita ma ta biyu ita ma ta uku shi yasa annabi ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ناجا كنن ku daina ƙarya domin ƙarya takan juya mutum ya koma fajiri ko fajirci yakan kai mutum wuta ba za ka gushe ba kana share ƙarya har sai an rubuta ka a wajen Allah cikakken maƙaryaci akwai sahabin da aka fita yaƙi shi yaƙi zuwa da aka dawo kowane makaryaci yana zuwa ya ce wa annabi wani ya ce ba ni da lafiya wani ya ce mata ta ce da ciki wani ya ce kaza ne shi ya zo ya ce ya rasulallah da a gaban wani na tsaya ba kai ba yadda na ƙware wajen shirya magana zan iya shirya masa magana ta ƙarya da zai karɓi uzurina yace amma kai ba a ma ƙarya in ma na yi maka ƙarya Allah zai tona ni don haka gaskiya gaskiya ban je yakin nan ba kuma ba ni da wani uzuri da ganganci na yi don haka a yi mun hukuncin da ya dace waɗannan sai Allah ya karɓi uzurinsu a ƙarshe kamar yadda ƙisar ka abin malik ta nuna amma waɗanda suka yi ƙarya har da rantsuwa Allah ya ce ƙarya suke yi kuma ya ƙi karɓar uzurinsu kuma ya musu alƙawarin wuta saboda sun zama maƙaryata saboda haka mutum ya kiyaye ƙarya kuma wallahi ƙarya ba ta biyan bukata yadda bahaushe ya ce din nan ramin ƙarya ƙwararre ne ai baka taba ji an kama mutum an ce gaskiyarsa ta ƙare ana faɗa sai dai a ce me ƙaryarsa ta ƙare a ce ai wane wane ƙaryarsa ta ƙare an danko shi amma ba za ka taba ji an ce gaskiyarsa ta ƙare ba shi sa aka ce gaskiya bahaushe ya ce dokin ƙarfe saboda ƙarfinta da ƙwarinta saboda haka ka yi gaskiya kuma gaskiya ko ta ja maka a wato wani tsanani za ta zo maka da alheri sannan na biyu ita wa'iza wa'ada akhlafa idan ya ɗau alkawari ya saba idan mutum ya san ba zai iya cika alkawari ba kada ya ɗauka kuma shi alkawari iri biyu ne akwai wanda tun da ka ɗauka a zuciyarka ba kai niyyar cikawa ba wannan shi ake nufi dama ba ka ɗauka da niyyar za ka cika ba akwai kuma wanda ka ɗauka da niyyar cikawa kana cikawar sai wani dalili ya rinjaye ka yasa baka cika ba to sai ka sanar da wanda ka ɗauka alkawarin uzuri ko kafin lokacin ko daidai lokacin ko bayan lokacin ka ce wani na ba alkawarin kaza zan zo ko zan baka ko zan yi amma wala wani uzuri yarin jaye da Allah kai hakuri maganar nan tana nan zan zo wannan alkawari cika shi din nan siffa ce ta addini kuma ta musulunci sanan na uku yace wa iza'atu mina khana daga cikin siffar munafiki na aiki shine wanda in an amince masa zai ci amana cin amana ya yaɗu yanzu tsakanin jama'a musamman wanda suke harka da kuɗi su za su tantance maka maciya amana a harkar siyasa ana ta kuka da harkar cin amana a harkar kasuwanci ana ta kuka da harkar cin amana a harkar aure ana ta kuka da cin amana ko mijin ya ci amanan matar ya je kulla alaka mummuna da wata mata a waje matarsa ta gida bata sani ba kaga ta kama shi a waso ko ta kama shi a badu ko ta kama shi a waccan ɗayar linkedin ko twitter ko wani abu dai ko tugo ko waye haka ta kama shi kuma ba wani abin kirki suke ba mummuna alaka suke ko shi mutum ya kama matarsa da kwartan facebook ko da kwartan whatsapp saboda haka cin amana a harka aure yana nan cin amana ha a harkar malanta cin amana ha a harkar ilimi da harkar aikin gwamnati cin amana fa ha akwai ƙwararru waɗanda suka iya tsara cin amana su sun ƙware in za a ci amana sun iya yadda za a tsara a ci amanar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani yace mata sa'a yace idza idza dhiyatul amana fantazir sa'a idan aka tozarta amana to ka jira tashin alkiyama yace wa kaifa ida'atuha ya rasulullah yace idza wusida al-amr ila ghairi ahli in kaga ana jingina al'amura ga waɗanda ba su dace ba kaga cin hanci da rashawa shashi ne na cin amana idan malami ya karɓi kuɗin ɗalibi ya bashi dama ya tsallake jarabawarsa ya ci kaga ya ci amana ɗalibin ya ci amana al'umma idan mutum bai ƙware ba ya zo neman aiki ya ba da cin hanci aka ɗauke shi kaga an ci amanarsa an ci amana al'umma idan mutum bai ci zaɓe ba da talaka suka shiga layi ba shi suka danna ƙuri'a ba ya murɗe to ya ci amana haka duk cin amana yake idan malami yana tafsiri ya zo ya ci wata aya ta ci karo da ra'ayinsa ko da ƙungiyarsa ko da ra'ayin wanda yake bashi wani abu sai juya ayar dan ta dace da ra'ayin wannan ya ci amana ƙur'anin da yake fassarawa Daka cin amana abu ne mai faɗi mai zurfi mai yawa halitta tafai aka wallafa akan amana da kuma ya ita ce ma abin da Allah ya fara saukar wa ɗan adam inna arzuna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما jahula. Allah ce na bijirar da amana zuwa ga samai da ƙasa da duwatsu sai suka ƙi suka ji nauyin ba za su ɗauki wannan amana ba sai ɗan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula na Allah ce ayi wallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku masu imani kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzon Allah duk abin da Allah ya ce ayi ku tsaya ku yi ka ku ci amanarsa ka ku ci amanar annabi ka ku ci amanonin da ke tsakaninku wanda wani ya amince maka an ce idan mutum ma ya nemi shawara ka amana ce yace da Allah wani na ga wata budurwa ungoku ina so zan aure ta me ka sani game da ita cewa tab wannan ai mutuniyar kirki ce salihar gari ce ai duk ungoma ma ba ɗaliban ilimi irin ta ga aƙida ga tauhidi ga sunna ashe rubta shi rami kake yi kace wallahi wannan ne yazo ce mu zai aure ni nan na zura shi na zura shi wallahi ba ta da kirki amma na koda ta ko ka san mutuniyar kirki ce saliha ce ta dace kaga ce kai wannan kaka saurare ta kawai me ake da wannan yarinya ce ai wani ne tambaye ni zai auri wata yarinya na san mutuniyar kirki ce amma na kukkushe ta kawai kawai dan amanta da ita ai haushi ta bani shi yasa na kukkushe ta na taba zuwa na ce ina son ta ta ce ba ta so na shi yasa da wannan ya zo ya tambaye ni akan ta na kukkushe ta to ka ci amana saboda haka kaga ko akwai gaba tsakaninku da mutum kada ka ƙi masa adalci wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko mutum yazo yace da Allah ina so zan shiga harkar kasuwanci iri kaza ko ina so zan shiga makaranta ne course iri kaza me shawararka to ka tsaya kai nazari sosai domin wanda ya neme ka shawara ya aminta da kai ya ce almustasharu mu'taman manzo Allah ya ce wanda duk yazo yace ba ni shawara to fa ya amince ma kai iyayenka ka tabbatar abin da ka gaya masa shine koli kolin abin da kwakwalwa ka ta baka na kirki da nagarta amma kaka zira shi kakai masa shigo shigo ba zurfi shi ma cin amana ne suraka na hudu ya ce wa iza ahada gadara idan ya kulla yarjejeniya sai ya yi yaudara diyar jejeniyar da ka sa hannu a kai ko ta takarda ko ta baki amma a niyyar zuciyarka akwai yaudara dama ba cika za kai ba irin alkawura da ake ɗauka musamman a harkar zaɓe mutum ya zo ya tila alkawura kuma ya san ba zai iya cikawa ba shi a kan kansa lokacin da yake alkawuran ya san ba zai iya cikawa ba saɓanin wanda ya ɗau alkawuran sai wani dalili ya sa ya kasa cikawa da kuma wanda dama ya san ba zai iya cikawa ba kaga wancan da ganganci yayi wancan kuma wataƙila abin da ya fi ƙarfinsa to Allah ne zai tantance wane ne ya iya cikawa wane ne kuma uziri ya sa ya kasa cikawa to saboda haka abin nan a yaudara kada mutum ya shiga harkar yaudara shi yasa Allah ya ce aufu bil uqud duk wani kudiri da aka yi ka tabbatar in dai ka sa hannu to ka tsaya ka cika shi sannan na biyar wa iza khasama fajara idan mutum ana husuma da shi sai ya fajirci me ma'anan fajirci lokacin husuma ka yin sulhu ka ƙi yadda a zauna lafiya ashe duk wani rigingimu da tashin hankali da ake kawowa ko na siyasa da sunan siyasa ko na addini da sunan addini ko na kabilanci da sunan kabilanci duk ɗabi'a ce ta munafunci mutane saboda buƙatar su ta duniya su gwara wancan da wancan yan siyasa biyu ai ta gwara su ko daga jam'iyyu daban-daban ko a cikin jam'iyya ɗaya ai ta gwara su saboda wai sai an gwara su suna rigima ake samun kuɗi a zo a ce ma wannan ai ya ce ma kaza a zo a ce ma wannan ai ya ce ma kaza wani ma mutum ɗaya ne zai je wajen wannan ɗin ya je wajen wannan ɗin ya gaya ma wannan magana daban ya ɗauki ta wanda ya je ya gaya ma wannan so da haka wannan shi ma yaudara ce sannan wannan yakan faru har a cikin addini ƙungiyoyin addini ƙungiya da ƙungiya ka za a ce ka a yadda su haɗe masu son su raba ƙungiyoyin na addinin musulunci ko su hana musulmi su haɗa kai sai za ce yanzu kai da wanan za ka haɗa kai wane ne fa da shi za ka haɗa kai mu ba za mu haɗa kai da wane ba mu ba za mu yi magana da wane ba to saboda haka wannan duk ɗabi'a ce ta waiza hasama fajara saboda ra'ayinka saboda ƙungiyarka saboda son shugabanci da son kuɗi da son girma sai ka ƙi addinin musulunci ya ci gaba ka ƙi musulmi su haɗa kai ka ƙi ba da duk wata gudunmawa da za ta rage ɓaraka da fitintunu da rigingimu tsakanin musulmi kullum kai ta hura wutar fitina tsakanin ƙungiyoyi ko tsakanin malamai ha akwai ɗalibai masu irin wannan ya ɗau wannan maganar tafi wancan majalisin ya ɗauki wancan maganar ije wancan majalisin jefa tambaya a can ya ɗauki irin ta ya jefa a can don ya gwara kan malama in ka ce ai ga fatuwar ta ai malam wana ba haka ya ce ba to dole sai malam wane ya ce malam wane akwai fatawar da ijtihadi ce akwai fatawar da nassi ce karara idan mai nassi ce karara zaka ga an haɗu gaba ɗaya an faɗe ta iri ɗaya a akwai abin da baka samun saɓani ko ina ka je tsakanin musulmi ɗaya za a yi ta gaya ma akwai abin da kuma ijtihadi ne a mazhaba ɗaya ma sai ka samu ƙauli goma akan wata matsala guda ɗaya idan wancan ya ɗau wancan ya ba da dalili da shi wancan ya ɗau wancan ya ba da dalili yanzu misali idan an rasa ruwa da za a yi alwala me ake yi taimama ko ga ruwan an kasa amfani da shi ko ba a same shi ba dalilai dai da yawa da suke sawa a kasa amfani da ruwa me za a yi sai taimama to sai aka tambayi imam malik in an rasa ƙasar taimama me za a yi sai imam malik ya ce ba sallah ba ramuwa kamar ya ba sallah ba ramuwa ice i domin Allah ya bai yadda kai sallah ba sai da ruwa ko da taimama tunda babu ruwa babu taimama ba ƙasar taimama ba ruwan alwala kawai ka sha wannan sallar ko ta wuce ba za ka rama ta ba ta wuce kawai ko ba za ka yi ta haka ba da almajirinsa ya zo ibn al-qasim aka tambaye shi ya faji abin da malik din ya faɗa shi kuma shi ne babban almajirin imam malik ko yana cikin manyan almajiransa sai ce za a yi sallar haka za a rama a ce shehin kafa ba haka ya ce bai ce kwarai ai shi ma ra'ayinsa ya faɗa ni kuma ra'ayina za ka yi sallar haka babu alwalar babu taimama sannan in ka samu ɗayan biyu ko ruwan ko ƙasar sai ka sake yin sallar ka yi ta ka kuma yi ƙaza'inta ka yi ada'inta ka yi ƙaza'inta ya ce saboda Allah ya ce fadda ƙulla mastaɗatu za ka abin da istida'an ka kenan sai aka je aka samu wani shi ma hamshaƙin almajiri imamu malik shi kuma suransa ashabu sai ya ce za a yi sallar haka amma ba za a rama ba ya saba ibn qasim ta guri ɗaya ko sun yi tarayya da shi akan za a yi sallar haka amma shi ibn qasim ya ce za a rama shi kuma ya ce ba za a rama ba sai aka je aka samu wani hamshakin malamin kuma sunansa malam asbagu sai ya ce ba za a yi sallar haka ba amma za a kirga ta ko nawa ce a rama sai aka zo aka samu malam kabisi sai ce a ɗaga hannu a karkaɗa shi a jikin iska domin iska tana ɗebo ƙura sai a yi taimama da iska a shafa a fuska da hannu da kai a yi sallah ce shi kuma abin da za a kenan to yanzu fatawa ɗaya ce a mazhaba ɗaya an samu ƙauli har guda biyar kuma ba wanda ya daidai da na wani to ya ka zo aka yi mun fatawa yanzu sai na ɗauki na in aka yi mun fatawa akan wannan kun san wanda nake ɗauka ba na ɗaukar na imamu malik ba na ɗaukar na malam ibnu qasim na malam ashabu nake ɗauka in ce ka yi sallar haka kuma ba za ka rama ba to sai wani ya zo ya ce maka kakkai sallar kakka rama shi fatawa imam malik ya ɗauka to me matsala saboda haka in ka ga wata fatawar wajen karatunta ne ake samunta da yawa sai kowa ya ɗauki abin da ya fi gamsuwa da shi ya ƙara masa wasu dalilan daga ayoyi da hadisai da za su nuna wannan dalilin ya fi ƙarfi to saboda haka ba matsala ba ce don an samu bambancin fatawa shi yasa Allah ta'ala ce wa minan nasi Allah ya fara kakkasa mutane irin wannan kashe-kashen Allah ya yi shi guda takwas a cikin alkur'ani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi وهو ألد الخصام ومن الناس daga je cikin mutane man ya shari nafsa hubtiga a maradatillah Allahu ra'ufun bil ibad wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يشتري يشتري لهو الحديث waɗannan su ne annas annas kowa sai ya ji wani kilas ya faɗo a yanzu an fara da minan nasi a cikin dai mu mutane Allah ce suna nan jingim man ya kula amanna billahi wa bil yawmil akhir wanda yake cewa nayi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma ban yarda da imanin su ba saboda imani an gaya mana ta'arifin sa sai ya hada abu uku ko i'tiqadun fil jinani wa amalun bil arkani wa qawlun bil lisani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani akwai asbabu ziyadatil iman akwai asbabu nuqsanil iman daka imani sai ya fara samun ginshiki a cikin zuciya sannan yayi na so ya buga bai sannan yayi na so ya zo baki amma an ka faɗa da baki zuciyarka ba haka bace to ba ka da imanin wannan kace na yadda da Allah amma a zuciyarka ƙarya kake kace ka yadda da manzo Allah amma a zuciyarka ƙarya kake kace na yadda da mala'iku da annabawa da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi amma zuciyarka bata yadda ba to shine wannan munafunci a samu bambanci da sabani tsakanin abin da ke zuciya da abin da ke kan harshe to tunda munafiki zuciyarsa bata karba ba to sai ayyukansa su fassara na farko sai ya fara gudun sallah yasa annabi ce asqalus salati alal munafiqin sallar da tafi yawan munafikai nauyi ita ce sallar asuba da sallar la'asar ko da sallar isha da munafiki ya san abin da ake samu a sallar asuba da isha da ya zo musu koda da rarrafe koda da jan gindi ita sallah gaba ɗaya in ka ji tana ma nauyi to akwai dan munafinci munafinci a zuciyarka wa iza qamu ila salati Allah ce mai qamu kusala kun ga mummunan sifa kenan ta munafiki jin nauyin sallah da an kira sallah sai ya fara tsaki Allah fa za a je wani da yazo zai musulunta na tambaye shi me dalilin da yasa kake so ka shiga musulunci yace shi wani tunani ne yaga kai ne kake da ƴaƴa uku ku duba wani falsafa ta tunani ‘ya'yanka uku, ɗaya sai ya watsi da kai ma baya zuwa gurinka kwata-kwata, ba ma ruwansa da kai babansa ne, ya kama hanyarsa. Ɗaya kuma duk sati sai zo ya gaishe kai ce, Baba kana lafiya, alhamdulillah, masha Allah, sannu baba. In ya tafi ba za ka ƙara ganinsa ba sai sati. Shi kuma ɗayan ɗayan naka na uku, kullum sai ya zo so biyar ya gaishe ka. Ya zo da safe baba ina kwana, ya zo da yara na baba ina kwana ya zo da yamma baba ina kwana in rana ta faɗi baba ina kwana in dare baba ina kwana kai a matsayinka na mutum a cikin ƴaƴan nan naka uku ne ya kamata ka fi so wanda zai zo kun ice to haka shi ya auna abin ya ga ba ma guje shi ba ruwansa da Allah ma kwata-kwata ya watsar da Allah ya kama ardancinsa kawai ice shi kuma ba nasare so ɗaya ke bautawa Allah ko ya bauta ma asabar kawai ko ya bauta masa lahadi kawai daga nan kuma sai wani sati ice shi ko musulmi sau biyar yake bauta wa Allah ya zo ya azahar ya zo ya la'asar ya zo ya magarba ya zo ya isha ice saboda haka ne ya ga musulunci ya fi kusanta mutum zuwa ga Allah saboda haka ya zo zai musulunta to kun ga wannan wata falsafa ce ta jawo shi kuma falsafa ta in ka kalle ta akan mutane ma walillahi almasalul ala akan mutane ma kowa zai ji dadi a masa haka balle Allah subhanahu wataala da yake da masalul ala wanda ya fi son mai bauta masa fiye ma da wanda ya kaurace masa to saboda haka sai Allah ta'ala ya kimsa wannan a cikin zuciyar mutum sai ya zama musulmi na kware ya zama musulmi na gari da haka Allah ta'ala ya ce wa mahum bi mu'minin su ba mu'minai bane saboda ba a samu sharaɗin zaman imani a zuciya ba ba a samu imani ya shigo baki ba ba a samu imani yayi naso a cikin gabbai ba kuma annabi ya ce al-iman bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha ko a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq kaga abin da zai cuci jama'a kan hanya ka dauke ma imani ne yana cikin imani la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi wani malami da yawa hadisin nan sharhi yace akwai kalubale akan mu idan aka ɗauki zahirin hadisin nan to da wuya a samu mai cikakken imani ice domin ka so ma ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alheri yana da wahala a wannan zamanin ba ma mutum fa ya so maka alheri ba ya bakka ka zauna lafiya ma ya gagara kai ya baka kai ya cuce ka la alayya walaliya ya kyale ka kai ya baka amfani kai ya cutar da kai ma ya gagara a samu salamatu sadari mutum baya dinga kallon ka a matsayin mutum baya maka fatan alheri baya maka fatan shari ya ma kyale ka ya ka gagara to balle kuma a ce yana so wa kan yana so maka irin abin da yake so maka kansa kuma na alheri yace to wannan hadisin kalubale ne kuma da hadisin da yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku ku so juna yau ba ma son juna hassada a tsakaninmu keta a tsakaninmu mugunta a tsakaninmu sharri a tsakaninmu annamimanci ɓata suna ƙazafi ƙarya ƙage dan wanka ya ɗaukaka sai ka dinga masa abin da muna yara ake kira sarki ya hana dawa tsayuwa sai ka jawo shi ya faɗo sai ka kayar da shi in yana dariya so kake kaga yana kuka in ya ci gaba so kake dawo baya kana gudu ma wani ya rike ka da ƙarfi yana jawo ka baya wannan wace irin musifa ce ga munan zato kaga mutum ya fara hasiya kace anya wannan ba kan mutane yake sawa ba wannan ba ya fara kuɗi anya ba mugu bane ba wani mugun laifi yake ba saboda ba a zuwa da alheri a zuciya da an ku an ga yashu ba kaɗan wayo in sharri ne yanzu za a yi ta yaɗa shi amma alheri sai kai dubu ba a faɗa ba amma da kai kuɗe ɗaya sai ka ga ya yaɗu a duniya in ka ga labari ana yawan comment a kansa to sai ka ga labarin mara kyau ne mara daɗi ne amma kai wa'azi ka faɗi Allah ka faɗi manzansa ka faɗi lahira ka faɗi aljanna ka tafi wuta sai ka ji tsit ba no comment saboda haka wannan rayuwa sai mun gyara ta in muna so mu gama da duniya lafiya Allah ka tsare zuciyarmu daga munafunci ka tsare ayyukanmu daga munafunci ka tsare zukatanmu daga kafirci ka tsare zukatanmu daga wato ayyukanmu daga kafirci ka tsare zuciyarmu daga shirka ka tsare ayyukanmu daga shirka ka dora mu akan tauhidi da sunna ka ba mu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma wannan yace malam babanmu ne ya bawa sirikinsa gida ya zauna na iya rayuwarsa saboda suna shan wahalar haya ko baya iya biyan hayar to yanzu ba sa tare sun rabu kuma baban namu ya rasu ta yaya matsayin gidan sai ya tashi mutum da yake auren yakka ko sai ka bashi gida ya zauna saboda suna ta shan wahala kuma sai zo ya kori yar taka sai ya fita sai ya fita a ce to a karama kalla in ya so ina ga sai a yi fakin ko gobe ko jibi insha Allah ko ko bai kamata ya fita ba ya zauna a to waye zai fita tunda ya rabu da ita kuma gidan babanta ne waye zai fita kenan in ka ce bai fita ba to ita za ta fita za ta sha azumi iya kwanakin jinin al'adarta bayan sallah sai ta rama ko a haɗa ko a rarrabe mace mai zubar jinin biki na haihuwa za ta sha azumi adadin kwanakin sai ranar da bikin ya ɗauke sai ta wanka in azumin ya wuce sai ta rama a wasu kwanaki mace mai shayarwa wacce ta ji tsoron in ta yi azumi ko ta ga alama ko ta tabbatar ko tara da zato mai ƙarfi in ta azumi ɗanta baya samun nono sai ta aji azumin don ta shayar da ɗan ta ciyar ko ta rama an ba ta zaɓin ɗayan biyu mace mai ciki wacce ta ga cikin ya yi nauyi ba za ta iya ɗaukan awa goma sha uku ba ta ci komai ba sai ta jigata ɗan ma ya jigata don shi ma daga jikin uwa yake samun nasa abincin saboda haka sai likita ya ce to kake azumi shi kuma abin da yasa ake cewa likita saboda ana ga shi likita amintacce ne akan iliminsa idan ya bincika ya tabbata ya baka shawara ta ilimi in kana shakka sai ka sake tambayan wani shi ma masanin wannan fannin sai ka ji duk sun haɗu akai to shikenan wannan abin ya tabbata shi zaka kenan amma da kaje wani likitan sai ce kai zaki iya azumin ki kawai abin nan ki yi sahur ki dan watsa kaza a lokacin sahur ki kuma ci abinci iri kaza ki nisanci mai tsami mai mai yaji mai kaza mai kaza in kika ci zaki iya azumin ki har ki sha madara ki wa in kika yi sahur da kaza zaki iya azumin ki har kaza kaga wannan ya fi shi kwarewa da sanin irin abincin da za a nisanta a lokacin sahur da lokacin bude baki ciki ba zai baci ba ba za a rasa abinci ba za a jigata ba sai shawara a dauki shawara wannan amma duk sai suka hadu akan shawara daya to sai ta aje kun ga kashin farko ma mata hudu sun sha to sai aka zo matafiyi matafiyin nan ko namiji ko mace nan ma mace ta shigo aka zo mara lafiya mara lafiya nan akwai namiji akwai mace aka zo mahaukaci mahaukaci nan akwai namiji akwai mace aka zo yaro akwai mace akwai namiji aka zo mai farfadiya akwai mace akwai namiji aka zo tsoho akwai namiji akwai mace aka zo mai larura kishirwa akwai namiji akwai mace aka zo mai larura yunwa akwai namiji akwai mace kun ga bayan sun cinye nasu hudu ragowar takwas ɗin ma kuma duk sun yi tarayya da mu so da haka Allah ya tausaya wa mace yadda ya kamata to shi yasa sai ki sha azumi in ya so sai ki ciyar malam ina da asma kamar yanzu wannan fatawar ta ciyarwa ga matar da take da ciki ko take da ulcer mai shayarwa da mai ciki fatawoyi biyar ne akan ta shi yasa ake ruɗa matan da wuya gari ya waye ba a bugo min waya cikin wayoyin da ake bugo min da yawa tili da wuya ka rasa mace biyu ko uku masu tambaya akan magana ciki ko akan magana shayarwa in ta ci azumi ta sha azumi saboda ciki ko saboda shayarwa me ya kamata ta yi saboda fatawoyi da biyar ni yanzu na bata wani za ta iya jin ta wani malamin ba irin tawa ba ta ji ta wani malamin ba irin tawa ba to sai a ruɗa ta to shi yasa wani ya bugo sai in gaya masa duka biyar din kuma in gaya masa dalilin da dukkan biyar din suka dogara da shi sannan sai ce to ka dau daya to wannan ko an gaya masa wani ba zai sake rudewa ba kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba saboda ai ba dan su suka sha ba dan wannan ta sha dan jariri na ciki wannan ta sha dan jariri na waje to su ma wani suka tausaya ba suka ceto rayuwar wani don haka azumin ba za su rama ba sai su ciyar kawai kun ji ɗaya wasu malaman na biyu suka ce rama azumin za su yi ba ciyawa ba don sun yi kama da marasa lafiya su wani farkon sun ɗauko ne a cikin ayat da Allah ya ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin domin farkon azumi ashura aka fara a matsayin shine wajibi kwaya ɗaya ta a shekara ba a ramadana ka farkon musulunci amma ana ashura guda ɗaya shine a bakacin ramadana to sai aka ce wannan azumin guda ɗaya an baka dama ko kai azumin ko ka ciyar to daga baya da Allah ya saukar da ramadana shi ma a farko ko kai azumin ko ka ciyar to sai kuma aka soke magana ba da wannan zaɓin aka ce yanzu kawai ai azumi kawai in dai ba baka da lafiya ba ko kuma kana halin tafiya ba kai azumi kawai to sai Abdullahi bin Abbas ya ce ba soke ayan nan akai ba har yanzu tana aiki akan tsoho da tsohuwa da mai ciki da mai sharuwa har yanzu wannan ayar da Allah ya ce a ciyar a bakacin azumi kuma tana cikin alkur'ani ayar fidiyatu da'am miskin yace to har yanzu wannan tana aiki akan mace mai ciki da haka yace ta ciyar kawai wasu ka ce a'a ai ta yi kama da mara lafiya tarama yadda Allah ya ce faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra to wani malamin ma yace ba ciyawa ba ramuwa irin su malam ibnu hazami wanda ya dau mazhabar zahiriya sai ce maka ba za ta ciyar ba ba za ta rama ba kawai tunda azumin nan dai ta yi ta sha ne dan yaro kuma yaron nan ba mukallaf bane babu shari'a akan yaron da ya tilasta ta sha azumin ko na cikin ko na wajen to tunda dan shi ta sha saboda haka shari'a ba ta dora mata tarama azumin da ta yi danta kamar mutum ne kaga zai fada ya fada ruwa zai nutse kaga zai nutse kuma kai kana jin kishirwa kuma ruwa ake ba za ka iya findin-findin ka ɗauko shi ba sai ka sha ruwa to aka ce ka sha ruwan ka yi findin-findin ɗin don ka ce toron ce to irin wannan ne saboda haka ba wani abu da zai yi kawai to wani malamin kuma ya ce za ta ciyar za ta rama wannan su suka fi kallafa mata aiki biyu wai ta ciyar saboda ta sha azumi ba don kanta ba sannan ta rama azumin kuma wani azumin ya wani malamin ya ce a ita mai shayarwa ita za ta haɗa abu biyu ta haɗa ciyarwa da ramuwa amma mai ciki ramuwa kawai za ta yi banda ciyarwa to a cikin ƙaunin nan guda biyar bayan an yi tankaɗe da rairaya sai aka tsaya akan magana biyu ko rama azumi ko ciyarwa to tunda waɗannan biyun su suka fi yawo yanzu a bakunan malamai to wani in ta ɗauki waya akara makalla wallahi ciki gare ni kuma na je likita ya ce ba zan iya azumi ba ya kamata ya ce ki shikenan ki sha kya rama azumin sai kuma wata kila tana jin karatu ce akara makalla matar da take da ciki ko take shayarwa in ta kasa azumi ya za ta sai ce ta ciyar kawai to ta ga wancan babban malami ne ya ce a rama wannan babban malami ne ya ce a ciyar ita miskini ya kaga an zaba cikin rudu to abin da ke faruwa kenan abin da ke faruwa kenan saboda haka kun ji inda abin ya taso malam ina da asma tana sa ni tari ko zan iya fesa maganin asma ina azumi kwarai wannan an ji an tambayi Sheikh Usaimin akwai fatawarsa an hada ta yanzu mujalladi 27 wannan zuwa Saudiya da ne na siyo shi da ina karanta shi ne amma yanzu na siyo shi to a ciki an masa tambaya cewa abinda masu ciwon asma suke fesawa yana karya azumi yace a saboda ya tambayi likitoci sun ce hanyar iska yake bi ya bude iskar ba ciki yake shiga ya zama abinci ba yace to kuma abin da ya bi hanyar iska baya kare azumi domin kana shakan ma iska haƙura kana shakawa ya dukun ba a ce azumin ka ya kare ba amma abin da ya tafi uwar hanji ya tafi ciki ko ta hanyar hanci ko ta hanyar baki wannan kai tsaye suke wucewa ciki to shine kare azumi dan haka fatawar ta nuna azuminta bai kare ba ta ci gaba da sawa malam zan iya yin sallah a majalisa ko da ga masallaci a kusa da to ka ce masallaci ka ce majalisa daga jin sunan ma sun bambanta majalisa ka zauna masallaci kai sallah to in kai masallaci a majalisa shi ko masallaci me zai a cikin sa in kai sallah a majalisa shi masallaci me zai a cikin sa ita majalisa ka zauna shi ko masallaci sai kai sallah to in a majalisa ka zauna kuma a majalisa kai sallah to shi masallaci me zai a cikin sa rufe shi zai saboda haka ku zauna a majalisa in lokacin sallah ya ku tashi ku tafi masallaci shine daidai kowanne kun bashi haƙƙinsa to sai masu sadaka kuɗi tsakanin ɗan adam da kuɗi kuɗi dubu ɗari biyu a tamfa turmi hamsin shadda yadi biyar biyar har guda hamsin daga matar distinguished senator former governor alhaji muhammad dan juma goje hajji yayarwa to allah ya saka mata da alheri shadda yadi hamsin a tamfa guda biyar kudi dubu goma sha biyu na shekara guda daga hajiya jamila muhammad a sa'a asusun marayu Allah ya kai wa mahaifinta ladan kuma Allah ya ba wa ƙaninta lafiya kuma Allah ba wa yaranta sa'ar rayuwa kuma tun da aka buɗe wannan asusun wannan matar ba ta taɓa fashi ba tun da muka buɗe asusun dubu ɗaya duk wata ba ta taɓa fashi ba kun sa asusun dubu ɗaya da yawa sun yi alkawari sun saba sun daina saka dubu ɗaya sai dai su saka a katin waya su shiga data su ga su shiga facebook sun daina sakawa ana bin ku bashi tun da alkawari kuka yi in ka yi samu kuɗi ka biya mu na shekarun da ya wuce kuɗi dubu ɗaya daga kantin ziyara fashin a sa asusun marayu a yi masu addu'a Allah ya kawo musu kasuwa kuɗi ɗari biyar daga wata ‘yar uwa ta ce ɗanta ya samu aiki gobe mande za a fara shiga ofis take so a yi masa addu'a Allah ya sa ya fara a sa'a ya kuma gama lafiya to Allah ya sa ya fara a sa'a ya gama lafiya kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce Allah ya ji kan mahaifansa shi kuma Allah ya sa ya ci Ingilish a jarabawar da za a yi na neko shi Ingilish kawai ke damunsa to kuɗi naira ɗari daga wata ‘yar uwa ta ce malam a yi mana addu'a Allah ya ƙara mana fahimtar juna ni da mijina da wadata domin muna ganin canji a sakamakon addu'o'in da ake yi mana to alhamdulillahi Allah ya amsa kuɗi ɗari biyu daga wani ɗan uwa matarsa ta haihu da ita da yaron Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya alƙur'ani guda hudu daga gidan alhaji doma suka ce a yi wa mahaifinsu addu'a Allah ya ji kansu to Allah ya ji kansu sabulu ɗan kamaru omo man goge baki makilin da gishiri daga sakataren tashar bauchi da ke nan birnin gombe Allah biya masa bukatarsa ta alheri akwai masu neman aiki akwai masu fama da radurar rashin lafiya akwai masu buƙatar maza na gari mata na gari masu neman shirya ga 'ya'yansu masu buƙatar samun gidaje na kansu masu neman cin jarabawa a mataki daban-daban masu neman buɗi a harkar kasuwanci duka dai mun yi tawassali da sunayen Allah masu girma da siffofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri Allah ya raba mu da duk abin da muke tsoro Allah ya biya mana dukkan buƙatu na alheri الله سبحانه وتعالى منا توسلي بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى ما علمنا منه وما لم نعلم الله سبحانه وتعالى يبيع كوا بكاتا ستا الهيري يبا وانا قصا تام زمن لافيا يحبك من تتلن أرزكي يسام قما لافيا والسلام عليكم